الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha hudu ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha hudun ga watan harko dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da bakwai cikin littafin fikin sunna na asai da sabiq za mu tashi hukumar tarki salah bayan sati da ya gabata mun ji dai bayanai na ayoyi na alkur'ani da hadisai masu bayanin matsayin sallah wanda babu wata ibada mahi girma mahi girman matsayi kamar sallah ita ce hata gobe kiyama sai in ta zamanto ta karbu ta yi zamanto ta tabbata tukun za a diba a doko sauran salloli na baya sauran ibada na baya ba a diba sauran ibadodi sai sallah ta tabbata idan ba tabbata daga nan za a tsaya sai ka je inda baka so kenan zai za mu tashi hukumcin barin sallah akwai masu barin sallah gaba daya kuma suna da imani sallar wajibi ce amma sabar sallah gaba daya akwai masu imanin sallah wajibi ce ko farilla ce amma sukan bar wannan wata rana su yi wannan suna da sakaki kan sallah kuma ko gaba daya wanda iya inkarin zaman sallah farilla ce duka dai zamu ji wannan bayanai a cikin wannan babi hukumcin dimmi barin sallah sai ce tarku salatu juhudan biha wa inkaran laha kufr وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين بل صلى جحودا بها كان مسلم صلى معناه كان بك يدب ده فرلاج شنو جحود بها كان كين يردا ده واجب شنتا وإن كان لها كان كن مسو كين يردا كما ده صلى أنا قبا أنا أبدي بكون بانا أبو ده أشكال عبادة wannan yin hakan kufurin kafirci ne karara kuma kafircin mai ma'ana wa khurujun aminat dan ka huta daga musulunci dan akwai yana ga kufurin dun kufur ko ka huce da bai ka huce wancan bana huta daga musulunci to wannan ka huce ne gangariya ka huta daga musulunci kuma wannan hukuncin dun wanda bai sanna bai da wajibin ta ba ka huri ne gangariya kuma wannan ijma'in musulmi gaba daya kowa ya yarda babu sabani kan haka wanda ya yarda da ita ba kun bayayi yace amma man tarakaha ma imanihi biha inda yake sabanin wanda shi yace amma yana kasa kan gana ce amma wanda ya bar sallah ma imanihi biha ya yarda sallah farilla ce Allah ya dora ma bayi farilla wa itiqadu fardiyata kuma ya yaqidar farilla ce walakin tarakaha takasula amma ya bar sallah kurin dan kiwiya ko aka kiwo ya bai damar yi kun ya ganin bata lokaci ne amma ya san farilla ce kurin sakaki au tashagulan anha ko kuwa a wani abu ne yake yi ya ɗauki hankalin shi ko da zai manta da sallah ba ruwan shi da takwara akwai abin da yake ba muhimmanci ba ruwan shi sallah kenan barin sallar ta shagula ana bi ma la ya'udu fi shar'in uzuran kenan ka yi ka shiga wani abu da bai ɗauki hankalinka akan ta abinda kuma bai cikin uzuri wanda zai sa ka bar sallah a shar'ance amma ka bar ta wani abu ne ya ɗauke ka akan kin yin sallah kuma abinda shari'a ba ta yarda da shi ba uzuri ne na abar sallar kamar nuka bayani baya kurin ana biki ko kana kama kudi ko ana ranyu ko shawara da ake ana kallo lokaci zai huta kaga wannan da gangan kabari wani a wannan ranya ko wannan bikin wannan kama kudi shi ya hana ka je kai sallah ka san da tare wannan abin to wannan hannun magana kenan ka da wajibi ce amma wannan abin shi shi ne a gaban ka yanzu to kan haka sai yake bayan wannan bayanai guda biyu da ya maka dai na wanda bai da ita ba gaba daya iya inkarinta da wanda ya yarda amma ya barta kurin don kiwuya ko don kula da wani abu daban da duki hankalin shi sai ce faƙad sarrahat al-ahadithu bi kufrihi wa wujubi qatlihi wannan ya hadisai sun bayani karara wanda suke bayyanar da kahurcin mai barin sallah kuma da wajibcin a kashe mai barin sallah ya ce ammal a hadithul musarrahatu bi kufrihi amma ɓangaren hadisai suka wuto karara suka ta suka bayyana da karara kahurcin mai sallah fahiya ga su zai kama su عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه جابر كبار لابان شوى من الله صلى الله عليه وسلم يأتي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أكان متن دكاهرتي barin sallah inda ka bari ka zama shi ka zama kahuri gana kenan abin zai hana ka raba ka da kahurci ban yin sallah da ka bar ta ka shiga layi wannan ruwa ta imam ahmad haka imam muslim abu dawo turmuzi ibn majah zai kama ka sai masu magana kan kahurtar da mai barin sallah ne ko bayan hadisin jabir ce wa an buraida qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الأحد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر برودة كبار لابارن شيئا من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي الأحد الذي بيننا وبينهم أبن ديكنا القولي أكانم دزي بمبن تامو دسورم كهوديكنا صلى شكرا دون يبر صلى كنا نزو ياشي غلاين كهوديكنا abinda zai hana ka kalama kahurci sallah da kabarta ka bayyana hili kenan kai ma kahuri ne ruwa ta amad haka ashabu sunna mata ashabu sunna ke tsaya mutum muzi da sai ibn maja wa an abdullahi bin amr bin as an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu dhakara salata yawman fa qala man hafaza alaiha kanat lahu nuran abin da yake ce a ruwaye annan salasalama zakarar salata wata ya ambaci sallah ya yi magana sallah bayan ya bayani akan sallah sai ce man hafaza alaiha kanata lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmul qiyamah wa man lam yuhafiz alaiha lam takun lahu nura wala burhanan wala najah wa kana yawmul qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ibn khadaf rawu ahmad والطبراني وابن مبان وسند جيد abin da abdullahi bin amur bin alke ba da labari annabi sallallahu alaihi ya yi magana sallah sai ya ce bayan ya bayani kan sallah sai ya ce man hafaza alaiha wanda ya kiyaye wannan sallah da aka yi bayani kanta kana ta lahu nuran yana da haske wa burhanan da hujja wa najatan yawm da tsira gobe kiyama ka haske ga hujja kuma gobe kiyama zai tsira sai ya ce wa mallamin hafiza alaiha duk wanda bai kiyaye ba sallah lam takun lahu nuran wala burhanin wala naja ba duk wanda bai kiyaye ta ba ba shi da hasken ba shi da hujja babu tsira gobe kiyama ke ma ce wa kana yawmul qiyamati ma qarun wa fir'aun gobe kiyama iya tare da qarun kasan hausa ce dan qaruna shi kuma shine uban uban ne ba dan bane ba amma shi ce dan qaruna uban ne da kanshi وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وبابن وبالقيامة ينا ترى دا قارون دا فرعون دا هامان دا أبي بن خلف من يمن ينكهر وانا رواة أحمد هكا تبراني هكا ابن حبان كما شيء سنادة شيء كيو ta Ahmad Shakir cikin taliki da yawa taqi da yawa musan Imam Ahmad ya tabbatar da ingancin ruwa sanadi abinda yake magana kaga anan bayanin wannan hadisi ne za mu ji bayanin ibn qayyim kan wannan hadisi da aka ce na dan da hadisi ta karar ahidi annabi ce duk wanda yake yara sallah ina da garantin haske da hujja tsira gobe kiyama amma wanda bai yake yara sallah ba babu haske babu hujja babu tsira gobe kiyama kuma ka ce gobe kiyama iya ta da qaruna da fir'auna da haman da ibn khalaf wa ba kusan iya daga cikin wanda aka ce eh wanda kwarai iya daga cikin masu manyan kawarar makka wanda aka harkon don har aka sha badar wanda kwarai iya daga cikin wanda aka annabi ya kashe shi da ya abin shi da hannun shi wannan wanda an sai iya da kisa dai mai yawa gaskiya iya da kwarai iya cikin manyan kawarar makka kuma daga ce manyan jijigon kureshawa kawarar kureshawa sai da me ya kace kisa shi lokacin da akwai daya cikin sahabbai wanda suka yi hijira wanda suke madina dan sa'ad bin mu'adh ne yazo yazo aikin haji anan sun kama suna ga ashe kai ma a matsayin ka kaman kama kama ka bar hanya ka bi wannan Muhammad kaza kaza to lokacin nan shi annabi ya hijira amma shi yazo kuma ban mutuna bus imin a madina a takaice da anan bayan sun taba ta an abuga kuma sai taba shi sai ce na ji ma annabi ya ce zai kashi zai ka shiga ya ji haka kunnen shi kuma to iya na haka yakin badar ya tashi kuma nemi kowa ya huta manyan mutane manyan ƙwarasha masu abu a huta sai abin wannan sai tuna muhammadu ya ce zai kashe shi kuma ya wani mutum bai karya ya mata shawara ta ce kai kuma a matsayin gacin kwatakwa matsala ce ya yi ɗan jinkiri da a ta abar shi aka ce a basmalla suka yi magana duka a bar shi iya jira da baya an an je tsaya ko mu haka da ma'alla kadara ya daji kuma haka aka shi kai kuma na maka da hannun shi kashi shakaci da hannun shi kashi wato an ce bilal shi ne wanda ba bilal azaba bilal hannun shi ila shi ya horin cikin gama da shi a bada kan shi a takaice ne to a takaice yanzu da muna magana kenan wa'annan manyan manyan kawarai duk wanda bai sallah gobe kiyama za a gama shi da su to anan sai ya ce wa qawlu tarikh al muhafazati ala salati ma'a imat al kufr fi al akhirah yaqtadi kufru kufra yace kasancewa mai kiyaye sallah ga wanda bai barin kasancewa mai barin wanda bai ya bar kiyaye sallah kenan bai kula da sallah wanda bai kiyaye ta kasancewa an ce gobe kiyama iya ta da manyan manyan wayannan kafure a lahira kenan iya hukumtar da cewa kafuri ne ba shi ba cewa gama shi da karuna wannan sauran su qalib ibn qayyim ibn qayyim ke cewa tarikul tarikul muhafazata ala salah إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته ابن القيم كيان بيانا كمان تفسير كمان حديث yace shi dai mai barin sallah mai barin kiyar sallah imma dukiya ta hana shi kula kula sallah neman kudi ana kama kudi ana kasuwa au mulku ko kurin mulki kula da haka mulki kun ta dauki hankalin shi ta hana shi kula da sallah ko kuwa da ya sato kwadanci na abin shugabanci san girma matsayin shugaba a cikin da ya sa ya ce a zamanci kwadanci ko kasuwanci kulawa sai da sayarwa wani kuma can kula dukiya daban kala kula da ita da magana kuma sai amsa kana kama kudi ana ba kana amsa faman shagalahu anhu malu wanda dukiyar shi kula da dukiya ya sa ya bar sallah shi fa ma qarun ya tare da qaruna da shi ne kahuri mai kudi wanda ba a ba wani kudi mai kudi irin shi ba har yau a yau a tarihi dai hanzu ba mai kudin shi wani nassin qur'ani kuma ka labarin shi sai ma ne mafatu da tanu bisu ba mukulan kurin kayan kasta ne yan dako manya mukulan ba duke ba kayan mukulan kurin mukulan mukulan dukiyoyin shi man gazo shi kurin abun budewa kuma ka san ba dukiya wace ɗan tawaki da shinkawa kun tura fata da hatsiya man gaza ba dukiya ce mai sunan dukiya ba dukiya wace tawaki da shinkawa da gujiya da tasai dukiya ce mai sunan dukiya ta kirki ma ce makubilan kansu sun kashin kayan an ci kato tamanin kaso gaza kasa haka ma dai ko kaso guda a cikin gaza kasa abu a kudin da yawa ne ko kaso guda za ba ɗan dako kilodonka kasa abu ya kai a hudu to ɗan dukiya ta hana shi kula da sallah za a tashi tare da ƙaru wa man shagala wa anu mulku da mulki ne kuma tsananin mulki ya hada kula da sallah ko ma fir'auna shi kuma ya tada fir'auna wa man shagala wa anu da ta wani shi kuma wazaratu shi kuma muhadalci ne da kula da neman wuri a wajen shugaba ko ma hamana ya tada hamana yaran fir'auna wa man shagala wa anu tijaratu wanda kuma kudi neman kudi ne fama abu ibn khalaf ya tada abu ibn khalaf wannan bayanin ibn qayyim ne akan wannan hadisi da aka bayani na wanda ya bar sallah da gangan ga hafsin shi sai wa an abdullah bin shaqib al-uqaydi qal kana ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufr ghayr salah sahabbai babu wani aiki da suke ga idan mutum bai yi ba ya zama kahuri a cikin ayyuka bana sallah bisa azumi ko ka cewa kahuri ne gangare sun ga kun kahurci ne sallah kai annabi kahuri duk kahuri malamin sahaba sun yarda inda gabar sallah kun kahuri ne ba aikin suke mai wannan diba ta matsayin kahurci in kabar da kamar sallah rawatul musikum wal hakim la shatta shaykhain ka shaddun khadim sallah قال محمد بن نصر المروزي المروزي قال سمعت اسحاق يقول ونشر ابن راهويا وراهوي مالهم امام البخاري يجي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه كافر وكذلك راي اهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر ya ce ya inganta da kanan salama cewa mai barin sallah kafiri ne kuma wannan mai barin sallah kafircin shi wa ka zalika rayu a halar ilmi haka malamai suke ne wani magana malam imam bukari ne ya ce bakin haka malamai suke kira ba da masu wannan kuma ra'ayin malamai akan kafircin mai barin sallah tun daga annan sallah salama haka abin yake duk sabakin har zamanin shi mai magana suna kan anna tarika salati amadan min gari uzun wanda ya bar sallah da gangan ba uzurin komi har lokacin hatta ta haɓa kwatuwa har lokacin ta yi tahi sallah guda wurin kafirci ya zama kafiri da gangan ba uzurin komi haka ra'ayin waɗannan magabata suke galibin hazam rahimahullah ya ce wa ƙarja an umar وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة أن, أن من ترك صلاة فرد واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ابن هزم رحمه الله كيشيوا يا زود عمر هكا دق عبد الرحمن بن عوف haka wannan sahabai mu'az bin jabal sa abu huraira ya ce ma wa ghairuhum min sahaba da wasu ma sahabban daban wanda bai ambato ba suna kan mi suna kan anna man taraka salata fardin wahidatan muta'ammidan duk wanda ya bar sallah guda ta farilla da gangan hatta ya khuruju waqtuha har lokacin ta huta فهو كافر مرتد كافرين الرداء الرداء أتنا بعض الكم سيكي تيوى ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفة كما بمسنبا ونتكين صحابي wanda yace wannan magana ba haka bace ba kawuri bane ashabai da samu ذكره المنذري في الترغيب والترهيب wannan magana ta imam al-mundiri cikin targhib targhib ta ya kawo mas'ala wannan magana ta sahabbai akan aqidar sahabbai kan wajen barin sallah da gangan har lokacin tehuta ka hurci thumma qala imam al-mundiri yace qad zahaba jama'atun min as-sahabati wa man ba'dahum ila takfir man taraka as-salata muta'ammidan tarkuha hatta ya kuruju jami'u waƙatuwa ya ce da dama cikin sahabbai da 'yan bayan sahabbai suna kan takafira mantaraka salata kan suna kan kahuta duk wanda ya bar sallah muta'ammidan tarkuwa da gangan ya bar ta hatta ya kuruju jami'u waƙatuwa har lokacin ta gaba ɗaya guda suna kan kafurta shi sai yake cewa shi imam munzir shi ma kika yake cewa minhum umar ibn khattab wa abdullah ibn mas'ud wa abdullah ibn abbas wa muadh ibn jabal wa jabir ibn abdullah wa abu darda radiyallahu anhu nan me yake so ka maka malam ka san akwai yan uwan ibn hazam a ce shi dama dan zahi ne shi ta kama kamgana munziri kuma shi ma irin ibn hazm din ce shi ma abin da faɗa kenan cewa wasu jama'a cikin sahabbai yace ma da yan bayan sahabbai suna kan duk wanda ba tana da gangamu kun mutu amiran tarko da gangam ya barta hatta ya kurji jami wakatu har lokacin da gaba ɗaya ta yi daga ciki akwai umar bin khattab iya cikin masu ganin kahurcin haka haka abdullahi bin mas'ud ya gama yakan ganin kahutun barin sallah da gangan ba uzurin kun kawai ta fita akwai abdullahi bin abbas akwai mu'az bin jabal akwai jabir bin abdullah kan shi ya kara kan wancan na ibn hazan ko shi ma dan ya ce da wasu ya ce da wasu na da gama ya taka ta mana a ko kenan dan ka san karin wasu sa abu darda radiyallahu anhu sai ta wa min ghairu sahaba kuma wasu daga cikin ba sahabban bane ba wanda su ma suna kan wannan akida sai ce amur bin hanbal mamal suna jama'a wa ishaq bin rahuya wa rahawai da madalace da wa abdullah bin mubarak wa naqi wa hakam bin utayba wa abu ayyub as-sikhtiyani wa abu darda at-tayalisi wa abu bakr bin abi shayba wa zuhair bin harb wa ghayruhum rahimahumullah ta'ala duwan malaman akan haka suke kaga wannan kadai ya sai zamanto mutum ya hatara kan barin sallah da gangan ba uzurin komi ana biki ko shawara ranyo ko a ina ke wani ranyan ko wani abu daban dai uzurin duniya kudin sallah kana kallo har lokaci gaba ɗaya wuta wannan shi ne magana kafurci ne bayani baya uzuri biyu raka annabi ba da sallar salama uzurin barci ko mantuwa man nama an salata aw nasiha falusalliha za zakara ko fa kafaratu an salliha za zakara fitarwa wanda ya yi barci bai salla ba ko kuwa ya mance ta ya salla shi lokacin da ya tana wannan shine uzuri kurin barci da mantuwa ma da gangan to gaskiyar magana kamar da shi ibn hazm cikin cikin al-muhalla magana ce shi dai ya tambaye mai cewa arama a lokacin da mutum ya tashi ko ya ga dama ya ce to Allah ne ce ko ku annabi ne ce ce in Allah ya ce ka ba bai da hinkomi tun Allah ya ce ramautar daga baya ita ya san kun ba musulmin da zai ce Allah ya ce haka ya ka ce a malam wani ya ce ana iya yi kaza to ya ce in kuwa ba Allah da ya ce to salwa yawa shi ta Allah ya mata lokaci ga shiga ga huta ta Allah ta shiga ta huta kuma shi bai cikin wanda aka ba uzurin ya ramu kakin ya yi ta a baya bata cikin da sai ya suka ci ƙwariya bayani masu yawa masu kwarai gamsar a gaskiya yanzu dai ko a ina ne sallah ba a barin ta ko a kan gadon likita ne da hankalinka ba mota ba ko ko a kan gadon likita ne da hankalinka sallah kai ta ba kan mota ba kana bulaguro za ka tai libya ko kana kurmi yarta ko mai ka sauka ko yan ta'adda ko a ina yake sallah ba a barin ta ko a kan gadon likita ne da hankalinka in dai da hankalinka sallah ya kai ta kai tsaya mama ba ya tsaya ba ba magana ya tsaya ba magana ya tsaya kada ce kai bai tsaya akwai ba tsayawa saboda ba tsaro kenan kai kurin in dai kana dun sallah yi in dai lokaci kurin zaka sallah a halin da ke ciki da arwalla babu arwalla dole kai ta in da ma ma da ma arwalla kai ma da ba san kwace ma kurin za a yi ta mun karanta ba sahabbai sai sallah babu ta ma babu arwalla ko wanda ba ta tabbatar masa da shi kenan kan ka shiga wannan halin kuma wannan layi na maganar babu arwalla babu taimama amma sallar za a yi ta wani iya yawa kana a cikin mota ta ko a cikin balle ma cikin jirgi a cikin haka iya yawa wanzu a zuwa hakin hajji ko zan bulaguro dai akwai wanda ake awoyi a cikin awa goma sha biyu suke ina ga zuwa zuwa zuwa cana an zuwa cana sha biyu suke tun sallar asuba an hamma garba suna saman jirgi to ka na kaga da samu ruwan sha ba to yau wannan kaga ruwan sallah ne ko ne kika sallah kun kai komai ka sallah kun zaka kana da uzuri babu abun biyu ne eh babu abun arwala babu abun tayyama sai sallah hannun daga ciki kenan babu haka mara lahiya kan da likita inda dama arwala in ba dama tayyama in ba tayyama ko ba mai kama shi lokaci yayi dole ka bara sallah kuma ko da ishara ko bin isa shi ko da kwanci ko da kwanci a sami tiyo ko ina sallah zai ba barin sallah don wani uzuri inda da hankalinka inda da hankalinka shine kurwa ake nema hankalinka kurwa to ko mun karanta hadarin da sahabbai suka shiga na yaƙi kibiya na girmawa takobi na girmawa ga sirri ina sani amma kuma sallah ce ko ana hali ana arha maza mata ta ai an araba bi araba bi batewa ko ana gudu ce ce takhalatu bayna mastakbir wa takurun akka annabi ce akka takuda kurun kafara zai kurun Allahu akbar Allahu akbar nayi kuma sai Allah baba wannan hadarin ba dama ya kare kai kana kurun kana harkaka ka kare ka zo ka ce kai ka san bai mata Allah bace gaskiya wani gaba mun kai da shara inda har Allah zai bar uzuri mutum iya kai iya komi kun ya kai haka shi da ya ba mu shahadi da ake Allah ne ke aikin Allah ne Allah ce kuma aiki mai hadarin gaske aikin yaki amma aka ce he ku kuna gudu ne ba a bari lokaci wuce mutum mutum ya tara da wani ra'ayin na babu kaza salatin ramu sallah kamar mutum wani babu ko mutum sallah shekara goma ya kullum in ya kare sallah ya kawo wata da ga suna sallah mutum sallah farla ya goma ko ya ramu sunan zai ya bar shekara goma da bai komo ga Allah zai komo ga Allah wani sallah in sallah azhar daya ya kawo ta taramuwa a wannan bai ka ba an kama to kai da zai abin zaka mutu ba mun ga maka ira ka mutu kai da ba kina ko ba shi kan ka mutu da ba shi kenan wannan ra'ayi ne babu nasi kan shi da sunna sunna ka sallah wannan ka kawo ta biyu wannan ra'ayi ne babu nasi suna kan shi kuma saba wannan magana wannan sabon da aka gaske magana kuma mutum ta kan shi gyara kuɗin sai ke cewa yanzu da mun ji maganin wannan hadisai masu kawurtar da mai barin sallah mun ji maganin sahabbai kan wannan masala za mu zo ji masu ganin bayan ana rama kaji abin da su gama da ba ya ce an mala a hadisun musarraha su biyu jibi katali zu bangaren kahurci ne ko ya kahurta to hadisai wadda suka yi magana kan kahurta wajibi ne ma a kashe mai barin sallah kan kashe shi wajibi ne ga su an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam qala قرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان يتي ibn abbas ke balla ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ural islam kulli igiya makama ta igiya ta musulunci mata da kulli makama jigon musulunci wanda da gimshikin addini a guda uku ne alaihin na ussisar islam akan wannan a gimshikin uku aka gina musulunci man taraka wahidata min hun duk wanda ya bar daya a cikin wannan gimshiki guda uku fa huwa biha kafirun ya kafirce kan barin wannan gimshiki guda kuma halar da jinin shi ya halatta shi sharata Allah ya ilaha illallah kuma da sallah makatuba da azumin wata ramadan wannan za mu je magana duk da ma'albalin mawallah ya kama ganu na magana matsayin ruwayar ganin yarin jayar da amma in tabbacin zuwa ga Abdullahi bin Abbas shi yasa zamu ji tambaya ne maga magana bambanci ko sabanin sahabbai akan bangaren azumi shi ya da magana akan shi akwai maganganu akan abinci inda ba ka ce kariya bane ba dan baka yi ba ya da magana akwai magana kan zamu ji gaba insha Allah yace wannan ruwaya rawa Abu Ya'la bi sanadin Hasan kuma fi ruwaya ukhra man taraka min huna fa'idatan lillahi fa huwa kafirun la yaqbalu minhu sarfun wala adadun wa qad halla damu wa malu wanda ya bar wani abu ɗaya daga cikin su kafiri ne ba a karɓar sallah ta naka ta farilla ko nafila kuma jinin shi da duke shi sun hadatta kuma da sai suna magana kan insha Allah za mu je magana kan sai gaba insha Allah shi dai wani kare wani magana dai mun suka yi magana kan kashe mai barin sallah da yake so ga maka wa an ibn umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل رواه البخاري ومسلم abin da ke ruwa ta ibn umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas amman umarni in yaƙin mutane kenan an bashi umarni yaƙar mutane har sai mi hatta ya shahadu an la ilaha illallah sai sun shaida da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma sun yarda Muhammadu Rasulullahi ne sallallahu alaihi kuma wayokin musala sun tsaye da zakka wayutar zakka sun tsaye da sallah wayutar zakka sun ba da zakka fa'iza fa'alu zalika in suka yi wannan ɗaya ukun wannan kalmar shahada da tsaye da sallah da ba da zakka a sai mominni jima'an mu'amalan sun kare ni sun kare kansu a wajena sun kare jininsu da dukiyarsu sai da haƙƙin musulunci mai haƙƙin musulunci cewa kenan zai iya kashe mutum ko abin da shari da da musulunci ya bada a kashe mutum kenan ya ridda ne ko ya kashe wani kaga na jinin shahadatta haka iyawa biyan diya da ya yi ta kasan wani ko wata gaba a ko diya a nan za a iya musu dukiyar shi ne in ba da yadda haƙƙin musulunci ba sun kare jininsu da dukiyarsu a wajena kai da haƙƙin musulunci kuma sauran abu hisabinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai da shi zai hukunci kansu kaga nan ya hudda azumi ku sai wa an umu salamata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innahu yusta'malu alaikum umara fata'arifuna wa tankirun tunkirun tunkirun فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتله ألا نقاتله قال لا ما صلوا رواه مسلم جعل المانع من مقاتلة أمر أمراء الجور الصلاة abin da ke ruwa ta ummu salama tana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu yusta'malu alaikum umara za ku samu shugabanni a kanku fata'adifun wa tunkiru za su wani abu na kwarai abin yabo kuma tunkiru za su wani abu mara kyau abin aibantawa aiki na kwarai da lala to idan suka yi lalar na banzar ya ce faman kariya wanda ya kyamaci abin a zuciya bayan da iya nema bai daba faga da fadi ya kubuta a wajen Allah waman an kara faƙar salim wanda ya inkari na ƙin yarda shi nan an ce da halishe ne da abin da zai iya inkarin na farko dai an san hannu ne in ba iyawa halishe ta kwan ƙarshe na zuciya ne da suna kuma bambancin bar da karya akwai magana kan shi sha ya ce shi kuma ya kubuta ya sabke abin da ke wajibi kan shi na ganin inkarin munkar na hudu walakin amma wanda yake cikin laifi maradi wa taba'a wanda ya rada bannal kuma ya bi shi ma ayi da shi ya mai kauya shi ma ya shiga layi saboda samun wuri samun matsayi shi ma ya shiga layin bannar da shugaba ke yi a yi da shi wanda shi mai lahi to ƙadushin haka sabai suka ce ya rasu lalla ala nukatilun idan shugabanni suka yi wannan munkar suka yi ɓanna ba za mu yaƙe su ba ƙadalla ma sallau matuƙa sun sallah ba kun yaƙe su ba kaga nan wannan wata musulun sai ce wa ja'ala mani a mukatar amurin jawar sala kenan annabi ya sanya abin da zai hana a yaƙi sarakuna masu zalunci a zaliman shugabanni matuƙa suna sallah ya ce la ma sallahu kaga sallah ita ta hana a yaƙe su girman sallah kenan kenan inda ba sa yinta kaga akwai magana halittu ya tattasu وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو على اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة هذه النبي أكيشي شيدا معارض أكيس يمن وجن كل أول أمسة زكاة أبن خرج تؤلي أتم ya yi kowa nan sallallahu alaihi wasallama wasu yan mana wata zinariya ba mai yawa wata zinariya ba ta zinariya annabi ya raba mutum hudu tunda bata kai a raba kowa da kowa ba ya raba ta ga mutum hudu wannan zinariya faƙala rajul sai wani mutum cikin zaman ya ce ya rasu lalla ittaƙilla a mutane ya ce ya manza na kai tsoron Allah kenan ya ishara ba daidai ba shi magana kenan ittaƙilla kai tsoron Allah faƙal annabi ce wailak kai canka أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله yanzu ba ne bane bane a saman kasa gaba duk duniya duk duniya waye ba ne bane cancanta jin tsoron Allah daga mana magana sun wallah rajul sai ba da baya ya ta hishi faƙar khalid bin walid ya ce ya rasu lallah Allah a garibin unukan rasu lallah ban dama bigiwi mana bigiwi mana a cire kan cina bigiwin shi kamar halin ya nima annabi ke ba shi dama cire wuya wani mutum da ya ga annabi haka sai abin kasa yana sabar kan sun san da kyauta kwarai qala la annabi ta la la'allahu an yakuna yusalli yusalli iya wa iya sallah za kashe shi kaga nan ya sa sallah ta hana a kashe shi magana kenan فقال خالد شهادته النبي يقول لعله يصدق لنا لعله كان يصدق شهادته يقول وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه يا رسول الله نوى متن نوى كي مغانا ا باكي babu shi a zuciya shi kenan sallah ku shi a jin halin da sallah ba tana kashe shi ko da baki ne ke da gurin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam inni lam umar an unaqib an qulubin nas yace ni ba amun umarni ba in tona in bude zukatan mutane ga me yake ciki kun ba amun umarni ba ne ina ake da zahiri wala ana shuku butuna mu kenan ba amun umarni ba in tilla zuciya sun ga me yake ciki ko ko in yanka cikin su a kenan iya aiki da zahiri ne zuwa ƙarshen hadisi da Allah nan me annabi ga yana yana kashe shi sallah da ake maganar da yawa suka kawo maganar ko ta usama ko irin wannan annabi ya hana a kashe mai sallah ta za a kuce mutum iya sallah iya da kuce mushriki ko kahuri suna ma muhiya masu wazar suna haka nan ai daman ko a suna ko a yanayi ko yara da idan mutum ya kalmar shahada iya sallah iya komi bai halitta haka kurin ba dalilin komi mai tumance ƙarya ko kahuri shi wannan kowace na usama ai sun yi kalmar shahada a zahiri usama ko shi khalid bai ga sun warware wannan abin da aka annabi ba wannan abin da aka bincika ba abin cikin baya ba kenan wannan abin abin da ai ake zahiri su ne ai shi kuma a zama mutane da wani kawuri ne yayi kalmar shari'a sallah amma yayi wani abu a hili karara wanda wannan abun kafirci ne shi da suka ga malai magabata sun kitabu ridda kenan ya zo iya sallah amma iya kira wani Allah irin da Allah yake a yanzu kaga mutum iya musulmi ne amma iya duk bukata iya kiran rauka ya ido ko haka ka ya ido ko jam da ya ido shi lalacewar kahure na baya kwarai lalacin nasu ya wuce ga ya gaya ka yan harkokin sa hankali kayan sa yan harko da ya ce akan sunan wani duk masu kawai ka kawar harko aljani ko mala'ika su kuma zai ga malami ne kurin gaban kai ba mutum ne ka shi kana kira shi zai neman bukata ko zai iya ba wani abu daban shi ne maka bambancin su sai ga kaman kudin shi da sauran azadin annabi ya da su ba su kira wani mai rai wani kaza su kaza ko babu wani zikira cikin duk suke tare su sai dai aljani ko wani mala'ika sauran suke gani hatta ai kuma ka suna ga wani kaman wata abu ce ta da farantan ke kaman aljani mala'ika ne kaza kaza haka sai gani amma kawato kaman kai mutum haka kor ba abin da kurin gashi kaman kai irin kaman wani ba ba ba wai kai kai kana kira shi ya bukata kuma ya mutu mawa to ko ma da rashin taimaka wannan shine bambancin mutane yanzu ba magana ya ɗaukar wani busul hakan sun san baiwa baiwa ka kira haka mutum kuma biya bukata an san bai iya kun shirme ne to kenan irin wani mutum ya karin shari'a amma iya kiran irin wa'annan iya kiran aljani iya kiran kawai ahiri da shirka ce kuma ba kitabun da an kawo kaza wanda ya kaza kahuri ne na kasu kahurci ne wanda ya tabbata ya kaza ki kuma gashi na sunan qur'ani suka sun yi izgilin Allah ya ce wannan la ta tazu la ta tazu la ta tazu kada ku zubar imanakum ka gani wannan da abu ne a hili na in mutum ya tabbata ya wani abu da warware kan ana kalmar shahada mata warware ka kalmar shahada amma tana warwarewa kuma duka mata ba akwai magana abin da yake warware kalmar shahada ta haka mutum ya hatara da abin da warware ta shi duk wannan annabi yake zahirin shi kenan mutaka iya sallah kenan wannan laifi ne ba an bada abin da ba shi ya ga dai ba haka ba haka bane ba shi da annakun ya kan hadisin zai kwanta maka dai an sa sallah abinda za ta kare a kashe wani shi magana kaza sai ta wa fi hadal hadis aidan ja'ala salatu fi man'ati min qatl a wannan hadisi ma dai an sanya sallah ita ta hani hana a kashe mai wannan magana kuma fahimu hada abin za a fahimta kan wannan hadisai ko wannan bayanai anna adamu salatu yujibu al-qatl don abin da ya gabata gaba za mu ga cewa rishin yin sallah yana wujabtar da kashe mutum to yanzu maganar kisan ne ya gama magabata an kashe shi ne kafir ko ridda haddan ne ya kama na kahuce ne ko kuwa a amme ne kamar ta'azir ne aka mishi ba ridda bace shi ne za mu don a komancin in aka ce ridda ce yayi kenan ba a ba da gadon shi ga ɗiyan shi an aka ce a haddi ne aka mishi wani malikiya kenan za a ba da gadon shi ga iyalan shi shi ne za mu ga abin gaba sai ce ra'ayu ba adal ulama ra'ayin wasu daga cikin malamai kaji bayan zai ya kare maka nasoshi ku yanzu ya ga maka ra'ayin malamai kan wannan mas'ala ta kahurtar da wanda yake barin sallah da gangan al-ahadith al-mutaqaddima zahiruha yaqtadi kufr tark salah hadisai da suka gabata dai suna hukumta kahurcin mai barin sallah wa ibatu dami suna hadattar da zub da jinin shi walakin mun ji ko yace amma duk da haka كثير من علماء السلف والخلف ديوا daga cikin malamai magabata ɗan baya daga cikin wani malaman akwai abu hanifa akwai imam malik akwai imam shafi suna kami akan ala'anu laikufa ba ka hurtar da mai barin sallah kaji bal yufsaq wa sutab za ce fasiki ne wasu tabu ana neman tuba wasu tabu ana neman tuba fa'in lam ya tuba in har bai tuba ba utila haddan za a kashe shi ba murtadda ba ne ba wajen su tun da ba kawarci ba ne ba an kashe shi a matsayin an mai haddin barin sallah amma su ma kake sun yi da za kashe shi duk abin da ake gana kawace ne amma su ma sun yarda aka ce ya yi ya komo ya tuba ya bari bai komo ba sun yarda an haɓe ba a kashe shi ko sun wannan haka yake inda malik wa shafi wa gairu ma wajen malamai gabata imamu shafi imamu kai malik can da abu hanifa mabban da amur bin hanbal amur bin hanbal shi shi sa min sa kama anan malik bayan can ya kai maka abu hanifa maliki shafi'i yi anan ya tugi sai ce malika da shafi'i don su a ra'ayinsu ba kashi ba kisa ba ne ma'arabin abu hanifa sai ce wa kala abu hanifa la yi kutan bali wa azza wani ba hatta yi salli ya ce shi a wajen shi ya ce ba a kashe shi wajen abu hanifa za mai ladabi dai kwanan a tsare shi ya kaso har sai ya sallar in yake yawa shi da kan ra'ayin abu hanifa ne wa hamalu a hadisa takafir alarjahin awal mustahil litarka وعارضوها ببعض النصوص العامة sunu malaman da suka ce ba ta kahuri ne sun dauki duk wannan hadisi da makaranta a baya na wanda ya bar sallah ko wanda ya bar mataka ya sallah suka ce ana nihi ne wanda yake inkarin sa kaje kuma mun shiga su wannan ba sadaka iya bai sallah ba amma iya ga ba gaskiya bace amma kenan a wajen su shine tawilin nasu kenan inda ya ce ba gaskiya ba ce su sai da kashe shi amma wancan dalilin aka a kashe shi ko kahuri ne saboda na ce kahuri ne kahurcin dalilin ya yi inkarin sallah ne gaba daya haka suka ɗaya su amma an ba shi ba ba an ce mai kahuri wani ba kenan wannan koko ya ce babu ta gaba da koko ce ya halatta a barata ya ga sallah wajibi amma ana ibaranta ba laifi ba ce shi ma wannan sai da kawuri ne su kansu kuma za ka shi shi magana ko? duka magana ya saba nan a kan wanda ya bar ta ne don kiwuya gane ko don wani uz harka daban kan wannan shakar a malikiya an yi babu na musamman na ramo sallolin shekara ko shekara nawa ya tara musu kan wannan aƙida ce ta a wajensu ba kawuri ba ne ya yarda da ita zai ramota akan wani magana suka yi ta ya ce suka ɗauki duk wadatar suka so akan wannan magana suka bujiro ma wa'intan hadisai da wasu nasoshi ama misali ka kaulila ta'ala inna la ya kafa an shuka biyu wa kafir matuna ka liman sha wa ka hadisi abi huraira inda ahmad wa muslim wa an rasul sallallahu qala da kullu nabiyyin da'watun mustajaba fata'addal fata'addal kullu fata'addal kullu nabiyyin da'watahu wa niqtaba'atu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa yana ilatun in sha Allah man mata la shirku billahi shay'a kaji annabi suka rike suka ce gashi Allah mai girma da buwa ya ce Allah bai gafartawa an aka gama shi da wani abu amma yana gafarta laifin da ba shirka ba tunda ba shirka bace shi su ga cewa kai na akwai dama ba ce kafiri ne kai da in karanta ne tunda ya ce laifi ne kaji sai kaga jamhur kan haka suke ga hadin Abu Hurairah Abu Hurairah yana cewa ruwa da Imam Ahmad ka Muslim ya kawo manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan annabi ya da addu'a karbabba ko wani annabi ya tashi an biya shi amma ni dawa wa niqtaba da'wati min na boye ta wa najin kisa ta kenan ta aban shafa'a da yawmul yawmul qiyama dan aban ceton al'umma ta gobe kiyama fayna ilatun wannan ceto na saman mene in Allah da gawa ban mata la shirku billahi shi ga duk wanda ya mutu bi shirka da Allah ba وأن وتر واحد بنت أبو هريرة الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأن مهي سامن شيتونا gobe kiyama wanda ya kalmar shahada hazuci kaga wannan shine su fahimta su kan haka wanda ya barta ya yarda da ita ba ta kawuri ne amma sun yarda maliki da shafi sun za a yi kashe shi mita ba wani magana ta albajirar mulla suke tsakani ta su in sulan ba so samin suna kan wannan abun kurin kahuri ne ɗan da ba wani abu shi albaniya ga shi yarin jaya da mazabar jamhur shi abin albaniya ke cewa eh in amma shi ma ya da bar da na haka wutar ba ta ramuwa iya kan haka nan amma a ce kahuri ne irin mai jihadi mai musu akwai bambancin mai musu sallah gaba daya da wanda ya da ita bai yi ba ne ba a matsayin laifi ne wanda ana zama hisabi gobe kiyama a mai azaba ma amma bai da wama a wutan matuka iya da imani shi akan haka albani girman Allah amma ba dan ba bai kan kuma su ce a ramota ba a ya san ta wuce cikin albani ya kan ra'ayin ba ba a ramota amma ya magana wanda ya bata dan kiwa ya san wajibi amma bai yi ta ba za a mai azaba kullu ya mishi amma bai doma wuta shine zakar ruwaya wadda shi ke dogara akan tarbani ruwa ta ibn maja ta sun sila sai mai kadar ruwa ta inganta abinda yake ruwaya ya kusanta mu haka zahiri me ruwaya wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaya huzaifa manzana yake cewa sahabbai يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نصب ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في العدد منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له سلا ما تقول عنهم لا إله إلا الله هم لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه هزيفة ثم ردها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه هزيفة أقبل عليه في ثالث في ثالثة فقال يا سلا تنجيهم من النار يا سلا تنجيهم من النار يا سلا تنجيهم من النار abin da ke ruwaya abin da ke ruwaya ta huzefa huzefa ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya durusul islam kama ya durusu washe sau musulunci zai kone zai kone yadda ka san zanen tuwa riga shadda baka ko fara kai ko bula ko za ta koma fara ko haka musulunci zai kone a zakatan musu yanzu hankali hankali zai kode yana tuwa take kodewa ce yana zanen tuwa ce kodewa hatta la yudara har za a kai musulunci zai lalace har za ba san ma me sallah me me me musalla me sallah me azumi me zakka me mano talayya ba san shi ba a wannan duniya haka zai wa kana nabici yace kai wala yusra ala kitabillahi fi lailatin za a za a wani dare cikin dare garin Allah na wayewa fala ya baka ta da minu aya ko aya ya ta koyi ma ko aya ya koyi ma saman kasa ko alin tai za waye gari ko da an waye gari babu wata aya ne ta qur'ani ya saman kasa ita ma ta shahi babu kurin babu saman kasa gaba daya babu kurin babu qur'ani gaba daya za waye gari qur'ani babu shi sama sama saman duniya yace wa tabaqa tawazun min nas za a yi sauran wasu mutane shekun kabir wani arjun za ta fi tsoho ya tsoho na tijo zai ka ce a daraka na aba ana alhadaka mun samu uwayen mawashi ba shi ba baban shi uwayensu mun samu uwayenmu suna kalmar la'ila inda da kaɗa san shi sun san da uwayen suna kalmar shahada mun ji uwayenmu suna la'ila illallah bana da kula mu muna faɗi ma muna tunda ke sun sun gada ne mu suka gada anan kullum sun gada kalmar shahada kare sun gada kalmar shahada la ilaha illallah ita ce mu ma muna faɗin ta sai sila shi mai jin magana daga huzaifa ya ce masu guni an masu guni an dala to me wani kalmar shahada me wani kalmar Allah tun ba ta raba ne ya ce shi sila ya ga me ma amfanin kalmar la ilaha matuka bai ce babu sallah la yadru masalatu wa ba san masalla da azumi da zakka mun sani ba me wani zama sila ce ma huzaifa fa'arad anhu huzaifa huzaifa ya kawo daga iyalin shi ya sake komowa wai me amfanin kalmar kamar la ilaha mutka mutalla musa azim mutlaka me bai da shi sai da ya na ku yace rishi ya sila tunjihi min Allah ya sila wannan kalmar shahada za ta mun tsira daga wuta ya sila kalmar shahada su za ta mun tsira daga wuta shine mutum albani ta ka kenan laifi ne amma yadda duk wani mai kabira in zai kalmar shahada da imani a zuciyar shi bai dawo a wuta su ma ba sa dawo a wuta shi da abin ta inda albani kawai masala cikin wani ruwawi da ire-iren su ya ce albani ce wancan ruwawi sun inganta masu maganar sallah amma ai hadisan duka ta suke barin sallah ba su kama magana ba ya musu kuma musu ne abu su kama ta alal talaki da su wancan hadisan kuna wanda ba sallah kahuri ne da haka zama magana da yawan shekaru ne ke cewa mai barin sallah iya nan kahuri mun san ahli sunna sun san akwai kufur akwai kafirci ne sunan kafirci bai kai wani ba kina kafirci ne wanda layin kafirci amma sunan iya na kafiri amma ba irin kafirci na ridda ba wanda shi irin kafircin bai ka shiga wuta da ka shiga wuta amma baka dawama irin na sauran kawari wanda suke inkarin kalmar gaba daya kashi magana kenan akan haka ya barbaje magana kenan an shiga amma ba a dawama irin sauran na mushrikai gangariya ko kafirai gangariya shine kuma mace magana a jumulce dai sallah wajibi ce barinta za a kira mai barin sallah kahuri to wannan kahuri ce can an je za a aure ka gana akwai matsala ka shiga wannan layin ana da kawo ko ka hoto ba ga akwai matsala ba sai shiga wannan layin kawo ko kawo ka hoto ba duk ba ana yin sanne ko sun kahuri ne kuma min karin kahuri shi amma ka hoto ko ba ka hoto ba an gama eh amma don tafsirar ka ga dai ka mutunta kan cikin hadari ka sa rayuwar ka hadarin imanin ka an da yake suke taya cikin hadari ta ka kullum mai neman tsira ya kula da sallah kakkabarta mutuka ba wani uzurin ba mantuwa ko barci su kadai mutum ke da uzurin barin sallah Allah karba ko karama ta kamance ni ko barci amma duk harin da ke ciki ko rashin lafiya ko cikin mota ko jirgi babu ruwa babu taimama dole sallah ba a bari ta huce dole a yi ta kai lokaci wuta Allah ta bike mu Allahumma salli amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته